أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sare mana haɗuwa a wannan marice na litinin takwas ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne sha uku ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara. Aya ta ɗari da tamanin da takwas da ɗari da tamanin da tara a suratu Ali Imran يقول الله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا kada ka zaci kada ka tsammaci waɗanda suke alfahari suke murna da abin da suka aikata ko suka faɗi wa yuhibbuna an yuhmadu kuma suke so a yaba musu bima lam yaf'alu da abin da basu aikata ba to waɗannan wala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kada kai musu zaton suna da wani mahalli na tsira daga azaba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi mun karanta abin da malam sa'adi ya ambata kuma mun tsaya akan wannan gefe ɗin a kafin mu je nan akwai inda ya ambaci yace falam yaktaru addani alkhasisa kafin inda muka tsaya a littafin da ke hannuna falam yaftaru addina ai rubuta kuma kuskure ne abin da ke daidai shine falam yaftaru addani alkhasisa wa yatruku al'aliyan nafisa illa li su'i hazzihi kun ga wuri masu littafin kafin inda muka tsaya jiya inda ya ambaci bayan fa bi isa ma yashtarun ya ce li annahu akhassu al-iwad sai kuma yace wallazi radibu anhu wa huwa bayan al-haqq alladhi fihi as-sa'adatu al-abadiyyah wal masalih ad-diniyyah wad-dunyawiyyah a'zamu al-matalib wa ajalluha mun ga sai ce mene falam yaftaru mene addani'a to a littafi na addina ya rubuta yawwa addani'a shine daidai yawwa falam yaktaru addani al-khasisa ba su zaɓi su waɗancan da suke sayan wani abin duniya su ɓoye gaskiya ba su zaɓi abin da yake mafi ƙasa ƙasƙantaccen shine addani wa yatrukul aliyan nafis kuma suka bar maɗaukaki mai daraja mai tsada ba ba su yi haka ba illa li su'i hazzihim sai saboda munin rabonsu ba su da rabo wa hawanihim kuma sai saboda wato rauninsu da kaskancinsu su ɗin wa kaunihim da kuma kasancewarsu la yasluhuna li ghairi ma khuliqu lahu ba su dace ba da wani abu daban banda abin da aka halicce su domin sa ba ma'ana su zama bayi na Allah duk wani abu tunda ba su iya sanin menene mai kyau a ɓangaren mai za su bayar mai za su karɓa ba to ba su iya komai ba ba abin da suka cancanta illa da sun tsaya sun bauta wa Allah sun daina waɗannan abubuwa ɗin abinci abin yau to sannan ce sun maƙala ta'ala la ta sabanna alladhina yafrahuna bima atau mun fara karantawa ko yawwa yace kada ka zaci alladhina yafrahuna bima atau ay min alqaba'ihi waɗanda suke murna suke alfahari da abin da suka aikata na miyagun abubuwa walbaƙili da barna da ƙarya alƙauli walfi'ili na furuci da baki da kuma na aiki wa yuhibbuna kuma suke son an yi umadu bi ma lam yaf'alu a yaba musu akan abin da ba su aikata ba ai bil khairi alladhi lam yaf'aluhu suna son a riƙa ambatansu da alherin da ba su suka aikata ba wal haqqi alladhi lam yaquluhu a dangana musu gaskiyar da ba su faɗe ta ba a riƙa cewa su suka faɗa aiki na alheri a riƙa cewa su suka faɗa to suna son haka alhali ba su suka yi aikin ba ba su suka faɗi wannan aiki a magana ta daidai ba fa jama'u baina fi'li ash-sharri wa qawlihi kun ga sun hada abu biyu aikata sharri da faɗin sharri walfarahi bidhalika da kuma murna da hakan wa mahabbati an yuhmadu kuma suna son a yaba musu ala fi'lil khairi akan aikin alheri allazi ma fa'alu wanda su ba su aikata ba sai ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab zaka kada ka zaci kada kai musu tsammanin suna da mafaza mafaza shine makan mahalli yawa shine sai ce ai bi mahalli najatin minhu ai min al'azab ma'ana ba su da wani bigire wani mahalli da za su tsira daga azaba wa salamatin su kubuta su samu aminci da zaman lafiya bal me za su samu qad istahaqquhu abin da suka cancanta shine wancan abin da ba su da inda za su ɓuya daga gare shi ba za su iya tsira daga gare shi ba wato azaba sun cancanci azaba wa sayasiruna ilayhi kuma a ƙarshen lamari zuwa ga azabar za su koma wali hadha qala don haka ne ma yace walahum azabun alim sun cancanci azaba mai radadi mun fahimci wurin yanzu to za mu tashi gaba sai ke cewa wa yadkhulu fi hadhihi al-ayati al-karimati ahlul kitabi alladhina farihu bima indahum min al-ilm daga cikin waɗanda za su shiga ƙarƙashin abin da wannan aya take magana a kai masu murna da abin da suka aikata suna alfahari cewa su suka aikata kaza kuma suna son a yaba musu bisa abin ma da ba su aikata ba na alheri to daga cikin masu shiga akwai ahalul kitabi yahudu da nasara allazina farihu bima indahum min al-ilm waɗanda suke alfahari da abin da suke da shi na ilimi me ma'ana suke da shi na ilimi abin da yake cikin littattafansu suna da awarsu tun da suna da littafi na me kuma za a sake aiko musu wani annabi da wani littafi daban su akan littafinsu na da za su tsaya shi yasa zamanin annabi isa ba su karɓe shi ba yahudawa ba su karɓe shi ba suka ce za su tsaya su bi abin da attaura ta zo da shi ba za su karɓo wani sabon littafi ba suka karyata annabi isa suka ce masa matsafi suka ce masa ɗan zina suka yi ƙoƙarin kashe shi allah ya tsare shi daga hannunsu hakanan waɗanda suke riƙe da littafin injila wato kiristoci su ma da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su da yahudawa suka alfahari da abin da ke tare da su suna ganin ai nasu ma ilimi ne ba za su karbi wani ilimin ba daban suke ganin nasu ya isa sai yake cewa waɗannan su ma sun shiga ƙarƙashin abin da wannan aya take magana a kai walam yanqadu lirrasuli suka ƙi jawuwa su karbi su miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo a matsayin annabi a matsayin wanda ya karɓo saƙo daga Allah subhanahu wa ta'ala وزعموا أنهم المحقون في حالهم ومقالهم كما سكريا شوى أي سوسون ما تذكيا ذكيا أهالنسو وتوى أيكنسو ومقالهم دكما مغنغنونسو معنى أيكنسو سوني دي ذكيا أما فرشنسو ما دسكي فئي دي أبن دسكي فئي سوني دي ذكيا أهل الكتاب سنة دربو نوانا الآية أبن دي كيسو أبن أكيد hakanan munafikai ma suna da rabo a wannan ayar kasancewar munafikai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinsu amma ba sa tare da shi a imani don haka suna murna da miyagun ayyukan da suke aikatawa na cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a boye da yaudararsa bai gane ba da sauransu da sauran abubuwa kuma sannan suna so a yaba musu in wani yabo ya sauka a cikin alkur'ani dangane da wasu sun aikata aikin kirki suna so a ce ina ma su ne haka nan kuma suna son mutane a cikin sahabbai su rika ambata su a cikin mutanen kirki ai wane kaza wane kaza wane kaza in za a faɗi abin kirki don haka munafikai ma kamar da sauran malaman tafsiri suka ambata duk sun shiga wannan sannan jinsi na uku da za su shiga cikin wannan su ne wanda malam ya sake iya kawo ya ce wa kazalika haka nan kuma kullu man ibtada'a bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a qawliyatin qawliyatin qawliyatan aw fi'liyatan ita wannan bid'a din ta furuci ce ko kuwa ta aiki ce mun san bid'a akwai i'tiqadiyya akwai amaliyya ko yawa to akwai kuma qawliyya din ma قولية galibi ana sa su a cikin al'amaliya kun gane? hankalin kai na'ina kuna tare da ni? in wani abu ya faru ko za a gyara wani abu ko wuta ta yi motsi ba ruwanku da ita mu ci gaba da zuru sun sai sun ce mu tsaya bid'a asalin ta ta kasu zuwa kashi biyu akwai bid'a i'tiqadiyya ko bid'a aqdiyya ko a ce bida i'tiqadiyya bid'o'i na aqida wanda waɗannan su ne bidiyo'in da suka fara fitowa tun karan farko duk da kafin su akwai bidiyo'i na kuruji na tawaye aqidar kawarjawa ita ta fara fita kafin su assala usul su rubuta fundamental da suke tafiya a kai abinda suka fara yi aiki ne kafirta duk da dai shi ma aqida ce kafirta aliyu da kafirta mu'awiya da kafirta sauran sahabbai radiyallahu anhu wannan aiki ya gini ne akan aqida suna ganin waɗannan musulmi bal ba musulmi kawai ba manya manyan musulmi a zamanin shugabancin aliyu babu shugaban muminai sai shi shine amirul muminin amirul muttaqin a wannan lokaci amiru auliya illahi duk wani waliyin Allah a bayan Ali yake a zamanin shugabancin Ali to a lokacin nan khawarijawa suka ce masa kafiri suka ce muawiya ma kafiri kaga wannan kuma suka yi musu tawaye suka fita daga shugabancin su to fita daga shugabancin nan nasu ai aiki ne kudurtar cewa kafirai ne shi kuma menene aqida ce yawwa to bidiyoyi sun kasu zuwa bida aqadiyya da kuma bida mene amaliya to amaliya din za ka iya kasa amaliya din kashi biyu akwai ƙauliya a cikin amaliya akwai kuma fi'iliya duk a cikin amaliya an gane yawwa bida amaliya sun kasu kashi biyu akwai ƙauliya akwai fi'iliya a ba da misali misalin bida ƙauliya shine bidiyo'i da za a ƙirƙiro na zikiri ذكري ولا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر إن الله بشرعا تابا من زعل صلى الله عليه وسلم بشرعا تاشبا وبدعا bai halatta mutum ya bauta wa Allah da abin da Allah bai ce a bauta masa da shi ba ya aikata haramun a musulunci kuma Allah ba zai karba ba ya shiga karkashin من عمل عملا يشكر قشم من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه دي يشكر تكون ب- بكل اعتبارات don haka idan mutum ya faɗi ƙauli ka iya cewa kuma ko da ba zikiri ba a wasu wata siga in dai da baki ake yi na kowane abu ko karatu ne wata siga daban ba yadda aka saba ba duk shi ma kauliya za su yi in ka shigo amaliya kuma wato bid'a ta aiki shine duk bid'ar wani aiki da aka kirkire shi wanda Allah bai ce ayi ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba ma'ana dai baya cikin shari'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam imma nassi kuru-kuru ko da ijma'in sahabbai da makamancin waɗannan abubuwa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba as-salafu salih sahabbai da tabi'ai ba su dauke shi a bangaren addini ba ba su suka kirkiro ba su ma a cikin addinin dai sun same shi haka yake kuma bisa fahimtar su to wannan bai halatta mutum ya bauta wa Allah da shi ba an fahimci abu to nan sai ya ce duk mutumin da ya kirkiri wata bid'a qauliyatan aw fi'liyatan ko ta furuci ce ko ta aiki ƙarin raka'o'i ko su salloli da da babu su a ce a wani wata ko ƙarshensa ko rana kaza mutum ya nafila raka'a dubu kaza da kaza da kaza irin waɗannan ko ya zauna ya wani zikiri guda kaza muddin ba shari'a ce ta zo da wannan abun ba wani ne da bakinsa yake ganin ya sunu lahu an yastahsinahu yana ganin abu ne mai kyau shi ya ce abu kaza yana da kyau to nan bai halatta a bautawa Allah da shi abin da za a bautawa Allah da shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ko ka kare aikata dukkan abin da manzon Allah ya zo da shi ne har yanzu mutane ba su gama aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba na me kuma suke neman wani abu daban da wani ya kirkiro ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to duk wanda ya kirkiro wata bid'a ta kauli ta furucin baki ko kuma ta aiki wa fariha biha ya rika alfahari da ita yana jin daɗi cewa shi ne ya fara kaza shi ne ya fara yin kaza shi ya kirkiro kaza wada'a ilaiha kuma ya kira mutane zuwa ga wannan bid'ar a zo a aikata ta wa za'ama annahu muhiqqun har ya riƙa riya cewa shi ne a kan gaskiya wannan abin da ya ƙirƙiro shi gaskiya ce wa ghairuhu mubtilun wanda duk baya wannan shi ne maɓarnaci to duk wanda ya wannan shi ma ya shiga cikin abin da wannan aya take magana la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu me sakamakon su فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الله يسعدك ذاك باون الله إن دي كان يدد منزل الله صلى الله عليه وسلم annabi ne Allah ya zaɓe shi ya bashi annabci in ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah ya zaɓe shi ya bashi manzanci shi aka saukar alqur'ani dan ya shiryar da mu yadda zamu bautawa Allah shi aka baiwa izinin sharhin alkur'anin da bayanin wasu abubuwan da ba sa cikin alkur'anin wanda ya karbo daga Allah na yadda za mu bauta wa Allah na yadda za mu yi imani da Allah na yadda za mu yadda da Allah yake so mu yadda da shi a yadda yake so mu yadda da shi na yadda za mu yadda da Allah mu imani da shi a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce shi to duk wanda ya dauki ya iya yadda da wannan kuma ya kirkiro wani abu daban ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba har ya rika alfahari har ya rika da'awar wannan abun shine gaskiya kun sai yana daga cikin alamar da malamai da masu riga sun ambata yana daga cikin alamomin lamarin ƙarshen zamani yayin da bidi'o'i za su fi ƙarfin sunna abun mutane ba abun Allah ba mutane sun fi sha'awar bid'a kuma har an ɗauka bid'an nan ita ce asali wanda ya ƙi bid'a ya saba wa bid'a ya ƙyamaci bid'a sai a ganshi shine wanda ya zo da sabon abu wanda yana cikin alamar tashin alƙiyama za ka kai kiyaye bautawa Allah da abin da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba duk wanda ya bautawa Allah da bid'a to ya rena manzon Allah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya rena shi la'allan nan tambaye shi ce dan me za a tuhume shi da cewa ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai fa lalle ya rena shi duk mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo yadda za a bauta wa Allah ga salloli guda biyar ko ga haji ga zakka ga azumi ga sauransu sai wani ya zo ya ƙara wani abu daban akan waɗannan yace shi ma ai tunda aikin lada ne bari ya ƙara za a karɓa ba za a karɓa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga mana ba za a karɓa ba saka bai halatta mutum ya wahal da kansa ba ka yi haƙuri ka tsaya kan iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kar ka ce to ai malam wane ya fi ka ilimi shi ya ɗora mu akan wannan hanya sai a ce to ai malam wane bai fi manzon Allah ilimi ko ba ka bane wa ake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malam wane ba malam wane mutumin kirki ne in mutumin kirki ne Allah ƙara masa kirki Allah ƙara masa daraja amma Allah bai aiko mana malam wane ba kuma ran kiyama ba za a tambaye mu me yasa ba mu aiki da kayan malam wane ba abinda Allah zai tambaye mu shine me yasa ba kai aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kun ban wannan wannan fa kamar da ake cewa ilimin primary ne a addinin musulunci basic ilimi ne wajibi kowa ya san haka in kana da tababa a wannan to kana da matsala a musuluncin wallahi ba da gaske ba da wasa ba akwai matsala a musuluncin wanda bai gama fahimtar cewa duk abin da zai na addini sai daga manzon Allah zai karbo ba in har kana da kokonto kana ganin ai akwai wani malami ma akwai wani shehi wane da shehu wane da shehu wane ha shehu ne Allah kara musu daraja waɗanda suke kan tafarki madaidaici Allah ƙara tabbatar da su wanda suka mutu akan tafarki madaidaici Allah ji kansu amma komai girman waliyi komai girman shehi in ya karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi zaman ka lafiya shine ka rabu da shehi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a tambaye ka akan ka shine in baka yi abin da ya ce ba baka bi tsarinsa ba za ka shiga wuta amma duk wanda ka saba wa ba shi ba in dai shi din ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka da laifi duk wanda ka saba wa ba annabi ba in shi wannan din ya saba wa annabi to baka da laifi kun gane Hausa ma'ana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda in ka saba masa kuma ka mutu akan saba masa to lalle ba shiriya tare da kai kuma ba zancen tsira da ka yan bid'a duk sun shiga cikin wannan duk wanda ya yadda da ya bauta wa Allah da wata aqida ko ya bauta wa Allah da wani aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya zo da shi ba ya rika alfahari da wannan yana ma kiran mutane zuwa ga wannan abun a zo ai wannan ma shine addini kuma da zaka tsare shi ya kawo maka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan ba zai kawo ba manzo Allah sallallahu alaihi shine hujja ba malam wani ba kar ka kawo littafi wani ai an faɗa a littafi kaza a'a littafin da za a yi zai zama hujja in aka yi sabani da me da me qur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya umarce mu in an saba ina yaje mu je hmm ya ayyuha alladhina amanu duk kun haddace ati'u Allah wa ati'u ar-rasul da me wa uli al-amri minkum to in me ya faru fa in tanaza'tum fi shay'in fi shay'in in kuka yi saɓani kuka yi jayayya fi shay'in a wani abu dangane da wani abu akwai umarni bayan wannan ko babu me Allah ya ce farudduhu to wannan sabanin naku ku dawo da shi me ma'ana ku dawo da shi ku taho da shi ku mai da shi a kwakwalo abinci ko ina ilallahi zuwa ga Allah wa ilar rasul war rasul ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir abu nawa aka ce a yi wada'a Allah da manzan Allah sallama da shugabanni su ne malamai da masu jagoranci to amma wajen mayarwa in an samu saɓani idan aka ce wuri biyu ko wuri uku wuri biyu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu nan kun ga ana nufi ko da da malaman da shugabannin da magoya bayan da malaman da shugabanni in sun samu saɓani to duk a koma ilallahi war rasuli da kuma manzo to me ake nufi da ilallahi a taburin Allah kitabullah duk malaman duniya sun fasar wannan cewa a koma zuwa ga littafin Allah shi ake nufi za ka sai a zo a yi mai sai a buɗe ƙur'ani kai wani ka ce a yi kaza da shi za a bauta wa Allah wani ya ƙara wata raka'a biyu a salloli ya ce kullum sai mutum ya yi wani ya ƙirƙiro wani zikiri ya ce sai an yi shi wani zikirin ma an ce ya fi ƙur'ani to kaga wannan in ka zo ƙur'anin ba ka same shi ba naka ko an taho farudduhu ila Allah war rasul kuma zuwa ƙur'ani ne tun da ya fi ƙur'ani ba zai ba zai yiwu a ce a cikin ƙur'ani yake ya tsallake shi ya fi ƙarfinsa Allah kyauta to ko a komo zuwa alqur'ani war rasul da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam fi hali hayatihi in yana da rai a koma zuwa gare shi a ce ya rasulullah تنازعنا في كذا وكذا واختلفنا في كذا وكذا قال فلان كذا وأنا قلت كذا فما رأيك فيما فعلنا هكذا كما ومن يثابني أكن كذا wani ya ce kaza ni kuma na ce kaza to ya kake gani kamar yadda suka yi saɓani akan ƙira'o'i lokacin da suka fara karanta alƙur'ani sai na umar ya ji wani ya karanta ƙur'ani ba yadda ya saba ba ya jawo kwalasa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji wannan ya karanta ƙur'ani da wani irin karatu da ban taɓa ji ba sai ce kai karanta naka shi ma ya karanta nasa kowa ya karanta mai manzo Allah sai ce duk haka aka saukar da shi kuje kai daidai kake kai ma daidai kake wallahi al'umman nan yar gata ce yanzu inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rai duk waɗannan abubuwan da ake ta rikici wani gun ma a faɗa wani a kore shi daga gida saboda wani a yanka shi wani a kwace masa mata wani a ƙona masa gida duk da sai a zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah da gaske akwai wani salati da ka bayar da yafi qur'anin da ka kawo cikin daga ranar magana ta kare sai ce ni ban ce ba ko kuma ya ce na ce in ya ce na ce ku dole duk mu bi shikenan sai za ƙara wani abu a ce ga wani abu ya fi qur'ani shikenan sai a ce Allah ne ya masa wahayinsa to amma fa baya ne a rubuce a cikin qur'anin babu a cikin abin da ya bari na bayanansa da malamai suka rubuta sahabbai suka ruwaito shine ake ce ma hadisai in ka bincika duk ba za ka samu waɗannan abubuwa ba ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan tsarin ba saka in mutum yana son shiga aljanna tun yanzu ya kamata wallahi kai wa kanka qiyamul layl kai hakuri da abin da ko ka saba shekara ka 80 akai kai hakuri shekara 80 baka kai shekarun annabi ba sallallahu alaihi wasallam la'alla a zamanin yanzu ne kafi mutane da yawa shekara 70 da suka wuce shekarun ka goma ko ba haka bane kuma a lokacin akwai malamai su ma malaman a lokacin suna yara akwai malaman da suka fi su su ma waɗannan lokacin suna yara akwai wanda suka fi su haka za a koma har a koma gun manya-manyan malamai irin su imamu na maliku shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa su ma a tsallake su a je gun tabi'ai a je gun sahabbai sai kuma a je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka nan ne asalin ilimi kada ka bari ka dauki ka yaudaru da cewa ai ba dan me za a rika cewa wai komai sai an koma hadisi to ina za a koma abin da zai zama hujja ake so ni in nace kaza kai kace kaza in kai saɓani to ina ya kamata mu koma in ka koma zuwa ga iya abin da ka yarda da shi to in ni ban yarda da abin da ka zo da shi ba to kaga babu mahallin haɗuwa qur'ani da hadisi shine mahallin haɗuwa shine bigiran da kowa yarda da shi duk musulmi ya yarda da qur'ani duk musulmi ya yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo duniya ba iya qur'ani ya zo da shi ba ya faɗi wasu maganganu ya ce a daidaita sahu ko ko bai ce ba akwai cikin alkur'ani ya faɗi adadin raka'o'in sallah akwai a cikin alkur'ani adadin raka'o'in sallah ya yi aikin haji ba komai na aikin haji da ya yi akwai shi a cikin alkur'ani ba amma aikin hajin ka ba zai yiwu ba yanzu in baka yi irin wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da mutum zai zo ya ce shi sallah iya irin ta qur'ani zai yi haji ma iya irin wanda aka faɗa ƙur'ani zai to gaba ɗaya rukunai da yawa ma sai yayi watsi da su don haka dole ne mutum ya yi aiki da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai ɗin su ake nufi da sunna ina ce sunna ba wata ƙungiya ake nufi ba yawa ana nufin wannan addinin musulunci na asali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummar da ya bari da rai a lokacin da ya rasu wannan musuluncin asalin shi ake nufi da sunna haka duk abin da za a yi a koma zuwa ga wannan shine asali kada ka bari ka bauta wa Allah da wani abu da babu inda za ka samo shi la ga qur'ani la ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da shi duk dadewar da kai kana yi in kai bincike kaga babu shi ba shi da asali wallahi kai hakuri da shi shine zaman ka lafiya kada ka bari ranar nadama ta zo ran da za a tambaye ka ran kiyama wannan bautar ina ka samo ta sai ka ce malam wani sai malam wani ya ce malam wani sai malam wani ya ce malam wani to fanin akwai malam wani da za a tsaya a kansa za a tsaya a kansa kuma sai zai ce sai a ce kai ka kirkiro wannan ka ba wani ka ba wani zai ce eh to kaga fa an tsaya a ranan nan ba a je ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan ka don Allah jama'a ba wai zantan wai ko rikici ko fada ko an kafurta wani a'a kai ka tsaya ka yi tunanin tsayuwarka gaban ubangiji ran kiyama za ka mutu ko ba za ka mutu ba za ka mutu in ka tsaya gaban Allah komai za a tambaye ka ba za a tambaye ka komai ba sai abin da Allah ya aiko manzo da shi da Qur'ani da kuma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dace ka bu wannan to ka tsira in ko ka kirkiro wani abu daban ka bi shi to baka da hujjaren kiyama to ƙari akan wannan abin da malam ke faɗi a nan wa za'ama annahu muhiqqun wa ghayruhu mubtilu yana daga cikin sharrin bid'a har yanzu daga cikin sifofin masu bid'a shine su za su kirkiri abu sabo ba a san shi ba a addini kuma sai su wajabta muku bi sai su ce wanda bai bi wannan ba shi ne maɓarnaci ko ba haka ce wannan zalunci falibin jami'a ya sha zance irin wannan da yawa duk mai bidi'a ya siffantu da wannan yana da jin zafin a ce yana bidi'a baya so ransa ɓaci yake a ce masa ya yi bidi'a to ina ce ni in ran na ya ɓaci an ce na yi to in daina ma ina jin ai ya fi sauki ko ba haka ba sai ka daina tunda dai in dai ana zancen dalili dalilin da ake kira hujja a qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar sahabbai ba za ka samu wannan bid'ar ba cewa an yi ta to sai ka hakura da ita ka aikata iya abin da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi malamin jami'a na faɗin wannan cewa daga cikin siffar yan bid'a yu'assiluna usulan thumma yahtakimuna ilaiha ويبدعون أو يكفرون من لم يتبع تلك الأصول ina ga cikin babban hatsari su za su ƙirƙiri waɗannan usul ɗin in an ce usul ana nufin ginshiƙan addini su ce ai kaza ma addini ne kaza ma addini ne kaza ma addini ne kuma sai su hukunci zuwa ga waɗannan abubuwan su mai da su su ne asalin ma da za a yi mizani a auna a gawaye akan daidai sai su ga cewa wanda ya yi wannan abin da suka kirkiro shine mutumin kirki wanda ya ce ba zai ba ko a kira shi munkiri ko ko a kira shi mahajubi ko a kira shi marar rabo ko a kira shi wani sunan da ya daban na munanawa kira shi ba wahabi dan izala da makamancin waɗannan ya kyamaci abin da mutane suke kai ko ba haka ake faɗi ba alhali abin da Allah ya wajabta mana shine abi abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi haka da Allah kowa ya haƙuri kowa ya mai da makamunsa ya yi tunanin ran kiyama kawai ran kiyama me zai zo gaban ubangiji da shi bai halatta mutum ya kirkiri wani asali ba ya mai da shi asali kuma ya kafirta wanda baya yi baya yi ni wannan nake so in zance ku duba hadarin wannan zancen akwai abubuwa da yawa yanzu za a ce wanda ya yi su ma nan da nan sai kaje an kafirta shi ko kuma ya ƙi ya ce ba zai kaza ba saboda bai ga dalilin yi ba sai kaje an ce masa masu kaza ai kafirai ne ana yi wannan ko ba ai to wannan zalunci zalunci ne kuma zalunci ne ya kamata tunda dukkan musulmi sun gaskata Allah sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a mai da lamari gaba ɗaya ga Allah me Allah yake so ya yarda da shi a ina za mu gano a Qur'ani me Allah yake so ya yarda da shi ina za mu gano hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manzon Allah sallallahu alaihi babu mai gaya mana menene daidai to kuma ya riga ya gaya mana menene daidai babu ƙari cikin saƙonsa babu rage in dai abin da za a shiga aljanna da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani to sai ce kama huwa alwaqi'u min ahli albid'i kamar da wannan ita ce siffar ma'abuta bid'a su fito da asali su ce shine gaskiya duk wanda ya ƙi wannan abu su ce shine mabarnaci makaryaci mai tada hankali Allah ba mu adalci baki ɗaya mu yace wa dallatil ayatu bi mafhumiha wannan aya in aka bi mafhumul mukhalafa nata na san duk kun san mafhumul mukhalafa in aka bi mafhumul mukhalafa tana nuni على أن أكن شوى من أحب أن يحمد ويثنى عليه duk mutumin da yake son a gode masa a yaba masa bima fa'alahu min alkhairi bisa abin da ya aikata na alheri wattiba'il haqqi da kuma bin gaskiya da yayi idza lam yakun qasduhu bidhalika ar-riya'a was-sum'a idan ba dan riya da jiyar da mutane ne ya faɗo ya zama yana son yana jin daɗi a yaba masa ɗin ba annahu ghairu mazmumin to wannan mutumin ba abin zargi ba kun gane me yake nufi ko a maimaita a maimaita me Allah mun ke faɗa Qur'ani mu bi nassin Qur'ani la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu karka zaci waɗanda suke murna suke alfahari da abin da suka aikata kuma suke son a yaba musu bima lam yaf'alu to nan gurin ne suke son a yaba musu akan abin da ba su aikata ba fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adab mutum ne yana so a yaba masa akan abin da bai ba an gane to Allah ya ce ba shi da wurin tsira daga azaba sai a ce to ashe kenan an gani wanda yake so a yaba masa ko da so ɗin yake so a yaba masa bisa abin da ya aikata amma kuma zuciyarsa ba dan riya bane ba dan sum'a ba to wannan ba shi da laifi zancen ya fito jiya mun yi maganar nan ko ba sai mun sake nana ta ta saka idan mutum ko an yaba masa bai so ba bayan an yaba din sai ya ji daɗi wannan ba matsala ko kuma ya so a yaba masa akan aikin da shi yayi amma kuma ba dan riya ba to me bambanci yanzu ma huwa al-hadd al-fasil bayna mujarrad al-mahabba wa bayna ar-riya'i was-sum'a wannan shine aikin da ya kamata mutum yayi a zuciyarsa ko kun fahimci ne zance na ai ku laraba ne kowa fahimci ne menene iyakar da za ta bambance maka tsakanin san ayaba iya san ayaba din da kuma riya da san jiyarwa tunda wannan wancan kai na farko na riya da sum'a haramun ne gashi nassi an yi akai to mafhumin mukhalafa na wannan ayar ya nuna na farko ba komai to ya za a yi a zuciyarka ka iya bambancewa tsakanin san a yaba maka da kuma san a yaba maka don riyadan sum'a kun fahimci tambayar za ku iya ganewa bambanci to yana nan a zuciyarka ba ni zan faɗa ba wannan zuciyar wadda a ƙarƙashin ta ne Allah ce in iyamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana innamal a'malu binniyat yawa to anan zancen yake niyyar ka ta asali kai me yasa kake so a yaba ma in dai so kake a ji in dai so kake a gani saboda aka ƙara matsayi to wannan shine riya shine suma in kuwa ba dan riya ba ba dan sum'a ba don wani abu ne daban misali a ce kana so a yaba don wasu su koyi akwai ayyukan da ake son a yi su a bayyane don wasu su koyi kamar ba da zakka ba da zakka ta farilla ita ba zancen riya a cikinta ko kun yi da wannan zancen? farilla ce na? yawwa sai idan dan in kuma ya cuta kalmar riyar a ciki ko niyyar riyar a ciki amma in ba haka ba asali dan mutum ya ba da zakka kuru-kuru a bainar jama'a ba riya ba ce kuma ba wani abu ne da ya kamata a rika gudu ana koye ta ba ana son ta fito fili a gani an bayar saboda wasu su koyi alhaji wani ma ya bayar malam wani ya bayar wani ya bayar an gane yawwa musamman wanda ya cancanci ai koyi da shi har a wajen nafilfili malamai suka ce yana da kyau mutum ya rika yin nafila ko a ce ko da ba ce yana da kyau ba babu laifi idan wanda ake koyi da shi ne ya yi nafila bayan sallar magariba misali bayan isha'i dan jama'a su gani dan kada ya tashi ya bar wurin sai a ce to kun ga abin nan ma da ake cewa a rika yi wani ma baya yi la'alla ya zaɓa ya rika yi a gida to don gudun kada mutane su ga ba a so kila ba ta da muhimmanci wanda ake koyi da shi ya rika yin wani abu a gaban mutane don su koyi wannan akwai shi a wannan babin da istisna'at ne a babin riya to amma abin da zai nuna maka bambanci da tsakanin san ayaba da san ayaba don riya shine a zuciyarka ne yawwa zaka in ko menene in a zuciyarka riyar kake nufi to zai fada cikin riya ko menene idan ba riya kake nufi ba to ba a tuhumar ka da riya a kansa an fahimci abu to Allah ya tsare mu da riya annahu ghairu mazmum yanzu kun gane hukuncin da malam yake faɗa yau cewa idan ka ji daɗi an yaba ma ko kuma ka so an yaba maka akan abin da ka aikata nan kamar ban nan naga wannan zancen ba kan abin da ka aikata yauwa sai ya tabbata ka aikata ɗin wanda bai aikata ba dama an gama zance aka yi zance yana son a yaba masa akan abin da bai yi ba yana son a ce shi yayi wannan aikin alhali ba shi yayi ba an fahimci wannan to wannan dama an faɗi ba shi da tsira daga azaba yanzu zancen da ake shine mafhumin wannan cewa wanda yake so a yaba masa amma fa yayi aikin yayi alherin kuma yana so a faɗa to in ba don riya ba ne ba shi da laifi ya bayyana insha Allah to sai ce bal hadha min al umuri al matlubati kai wannan yana cikin abin da ake so ma allati akhbara Allah annahu yujzi biha al muhsinin yana daga cikin abin da Allah ya bada labarin cewa yana sakawa masu kyautata aiki domin mai kyautata aiki waye man humul muhsinun alladhina ya'buduna Allah ka'annahum yarawnahu ko fa in lam yarawnahu fa innahu yarahum haka ne ko wannan shine ma'anar da ma ihsani to masu wannan sakamakon da Allah zai musu shine zai gudanar da yabansu a harshen mutane zai sanya mutane su riƙa yaba musu don haka a riƙa yaban mutum akan aikin alheri in ba shi ya nema darriya ba to ba laifi ba ne kuma kada ya damu bal ya iya roƙon Allah ma Allah ya sanya shi cikin waɗanda yabansu zai gudana a harshen mutane kamar da annabi ibrahim ya gashi nan ya kawo malam sai ce fil a'mali wal aqwali wajen ayyuka da kuma maganganu in a cikin ayyukanka ka yi ihsani ka yi ikhlasi to Allah subhanahu ta'ala zai sa ya banka in a cikin ayyukanka a cikin maganganunka kai shi ma ka faɗi daidai kuma ka yi ihsani ka yi ikhlasi Allah zai sa zai saka maka da alheri kuma sannan ya sa ya ban mutane a harshenka wa annahu jaza biha khawas khalqihi Allah maɗauki ya ba da sakamakon irin da wannan irin abubuwan keɓantattun bayansa ya saka musu da shi wa sa'alu minhu kai ba ma haka ba su ɗin sun roƙe shi irin wannan ambatan a rika ambatan su da alheri ashe ambatan alheri a rika yaba wa mutum ba abin ƙi bane muddin ba shi ya nema ba an manci abin kar ka nema amma so na zuciya wannan ba wanda zai iya hana ka amma kuma a kiyaye riya shike nan zanta to sai ce kama qala ibrahim alaihi salam kama da annabi ibrahim yace waj'al li lisana sidqin fil akhiri ka sanya min wato harshen gaskiya ma'ana harshen ambatan kwarai shine lisanu sidq kalmar yabo tawa fil akhirin a cikin mutanen ƙarshe ma'ana mutanen da za su zo a ƙarshen zamani mutanen bayana bayan annabi ibrahim duk al'akhirin din ta fara yawwa tun daga ran da ya rasu duk mutanen da suka rayu har ƙarshen duniya suna cikin al'akhirin ya roƙi allah ya sanya yabansa a kan harshensu allah ya karɓi wannan addu'ar ko bai karɓa ba yanzu akwai wani mutum da yake da ka taɓa jin wani mutum yana jin wani abu marar daɗi dangane da annabi ibrahim duk mai ambatan annabi ibrahim sai dai ya ba masa shi kaɗai ne annabin da allah ya umarci manzon allah sallallahu alaihi ya bi hanyarsa thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim ku duba ku gani fa manzon allah sallallahu alaihi ga darajarsa ga girmansa amma allah ya umarce shi ya bi hanyar annabi ibrahim duk al'umma duk masu addinan da aka karɓo asalinsa daga wahayi ko da an jirkita su daga baya to suna girmama annabi ibrahim yahudawa suna girmama annabi ibrahim kiristoci suna girmama annabi ibrahim babu wani mai zaginsa ko mai la'antarsa bal alfaharin kowa a cikinsu shine annabi ibrahim mutumin kirki ne nasu ne sai da ta kai sai da allah maɗaukaki ya yi kira ga Yahudawa da Nasara su daina jayayya dangane da annabi Ibrahim. Mun karanta bara, ko? Har yace ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki. Kaga duk wannan kalmomin mai yabo ne. To ya roƙi Allah a yaba masa a duniya nan kuma gashi ana taima masa. Ashe kenan jin daɗin yabo ko son a yabe ka in babu riya a ciki ba laifi ba ku fahimci zantan tun daga shi annabawa sun yi wa qala kuma Allah madauki ya ce salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin wannan shine zancen da yake a baya nan da ya faɗi cewa jaza bihi al muhsinin min ibadi yau ma'ana Allah madauki yana cewa salamun ala nuhin fil alamin amincin Allah ya tabbata ga annabi Nuhu fil alamin a cikin halitta baki ɗaya inna kazalika irin wannan abin da muka faɗa na salamun alaihi ɗin da yabo gare shi kazalika to da haka ne najzil muhsinin muke yaba wa mutanen kirki masu ihsani saboda sun yi ikhlasi sun yi ihsani daga cikin sakamakon su shine aminci ya tabbata a gare su kuma kowa ya rika faɗin amincin nan kowa ya rika yabon su in banda a wasu wurare da zaka ga ko da in irin wannan din ne in ka tuno shi to ta annabi Ibrahim din akwai yanzu misali a cikin littafan Yahudawa da littafan duk dai a cikin littafan Yahudawan kai akwai maganganu duk da ana girmama annabi ibrahim to akwai maganganun kuma da yake suka ne ga annabi ibrahim din a cikin su suna yi amma ta wata fassara ce mummuna da suka dauka wanda kuma dama yana daga cikin abubuwan su ai ba kowa daga cikin su ne ke hakan ba iya mutanen banza ne a cikin su ke ko ba haka bane kuma wannan baya hana wannan zancen amma dai mafi yawan al'umma ammatun nasi suna yaba wa annabi ibrahim ammatun nasu suna yabawa annabi nuhu bal dukan annabawan Allah abin yabo ne baki daya a wurin wanda suka yi imani da su an fahimci wannan ta وقد قال عباد وقد قال عباد الرحمن الله ya bamu ya hakaito mana dangane da ibadur rahman bayin Allah subhanahu wa ta'ala suna addu'a suna roƙon Allah suna cewa waj'alna lil muttaqina imama cikin addu'a ba suna faɗin wannan ba waj'alna lil muttaqina imama aje ba laifi bane ka roki Allah ya baka shugabanci na muminai ya zama a cikin muttaqin kai jagora ne ha tun in dai har aka samu takawar aka samu wannan sifar ai shikenan ka tsira ba abun tsoro zai zama cewa a shugabancin addinin zaka yi adalci zaka zama mutumin kirki zaka bi Allah babu saban Allah babu kaza ba kaza ba kaza ba kaza نسأل الله تعالى أن يجعلنا للمتقين إماما إذ وهي من نعم الباري وأن ينا لكتكين نعم من على مهلتي على عبده أكن باوانسا ومننه التي تحتاج إلى الشكر da kuma baiwar Allah daban-daban da yake yi wadda suka cancanci godiya ko babu wani ne aure na kuna bubbuɗa to wannan abin da ya ambata kin da haka mutum ya nema ko in ce mutum ya so a yaba masa muddin babu riya a ciki to ba laifi ba ne amma in kana tsoron zuciyarka za ta kai ga harkar riyar ta taso to kai kokari ka guji wannan abu ka guji neman a yaba maka da zama wannan shine asali abunka an gane amma addu'ar Allah ya sanya ka cikin mutanen kirkin da za a rika ambatansu da alheri wannan babu ko wata matsala a kamar da waɗannan annabawa suke kun fahimci da bambanci abin da suka yi da magana cewa ka so a yi ba maka ko ba haka bane yawa duk da wannan lisanin sidikin ma'anarsa kenan yawa ka so ka har kai addu'a ma ya Allah ka sanya mutane su rika ambato na da alheri ko ba dade ko ba jima kuwa gashi nan har zuwa yanzu Allah madauki ya karbi addu'ar Annabi Ibrahim ana ambatansa da alheri haka Annabi Nuhu to muna fata Allah subhanahu wataala ya sanya mana kyakkyawan ƙarshe Allah sanya mana ambato mai kyau a cikin al'umma tare da ikhlasi a zuciyarmu da insani wajen ayyukan da muke aikatawa to sannan sai mu je aya ta gaba aya ta 189 يقول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ملك السماوات والأرض ملك سمي da ƙasa lillahi na Allah an gabatar da lillahi kafin a faɗi mulkin saboda hasr dan kada ka ce mulku samawati wal ard lillahi wa li fulan ka iya atsafin wani akan Allah madaukaki a lafazin lafzul jalal kar kai haka amma tunda an ce lillahi mulku samawati wal ard to magana ta kare Allah subhanahu wa ta'ala mulkin in an ce mulki me ake nufi da mulki mu a Hausa mun ce mulki me muke nufi sarauta sarauta to a larabci shi ma in an ce mulk to sarauta ne mulk to amma in aka yi ibafar mulkin zuwa ga ayani to ta kunshi mulki da milki ko me milk in an ce milk shine mallaka to da aka ce walillahi mulku samawati mulkin sammai da ƙasa duk na Allah ne to wannan mulkin sarautar tunda ibafa zuwa ga ayan ne ya kunshi mene da mulkin da kuma milki wato mallaka ma'ana Allah shi ya mallaki ba kawai sarautar wurin yake ba kun gani yawwa ba iya maganar sarauta ba domin wani zai iya sarautar wani wuri alhali bai mallaki gun ba kasar ba ta ba ce mallakar da zai iya bada ita kyauta komai nasa amma shi da sarkin wurin an gane amma Allah komai nasa ne kuma komai shine sarki a kansa shi yasa malamai suke cewa Allahu ta'ala yamliku al-a'yana ويملك التصرف فيها dole shi ake nufi Allah maɗauki ya mallaki su ainihin ɗaiɗaikun abubuwan komai nasa ne duk wani ɗan adam na Allah mallakar Allah duk wani aljani na Allah ne mallakar Allah duk mala'iku mallakar Allah duk abin da ke ruwa ɗaiɗaikun abin da ka sani da wanda baka sani ba duk mallakar Allah kuma ya mallake su to tasarrufi a cikinsu ma nasa ne me ma'anar tasarrufi jujjuyawa gudanar da su ba su numfashin da za su shaƙa ba su abincin da za su ci sawa'un sai an dafa ko ba a dafa ba ɗanye ake ci yaga ake yi ko kowa ake sai an kisa an halatta musu su ɗauna wani ko ba a halatta musu ɗauna wani kamar dabbobi a daji ba zancen doka a kansu komai suka fusga kawai za su ci kai ko a matsayinka na ɗan adam an haramta maka duk abin da ba naka ba sai ka samu me mallaka izini ko a baka izini ko a baka kyauta ko ko ka saya ta hanyar iwab to wannan duk mallakar Allah taka da du da mu ɗan adam da dukiyar mu duk mallakar Allah kuma shine mai sarauta a kai wannan yana da cikin haƙƙin rububiyya na Allah kuma shi yasa yana da damar ya sa doka akan mu ko ba shi da dama zaka babu wani mai yanci da zai zo shi yancinsa ne abin da ya ga dama Allah ya mallake ka zancen ka ce kai you are free kana zancen absolute freedom wai na yin komai babu wani mai absolute freedom a duniya kana da freedom cewa kar ka bauta wa wani sai Allah shi kansa wani shine mafi kololon freedom da dan adam zai samu duk mai bauta wa wani wanda ba Allah ba kuwa to duk iliminsa duk wayewarsa ko yana yawo kirara saboda freedom to bawa ne bawa ne na son zuciya bawa ne na gumaka da yake bauta amma daga ran da mutum yake musulmi to shine yantaccen mutum Allah san ta sa musulmi yantattu ya tabbatar da mu to sai ce aya walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan komai malamai suna cewa daga cikin ladabin qur'ani ladabin da ya kamata ka dauka shine kar a shiga irin jidalin nan da zaka samu masu tafsiri sun shiga to wai da aka ce wallahu ala kulli shay'in qadir ita kullin nan wace iri ce kullin kulliya ce hadda mustahilat Allah abinda mustahili ne Allah zai iya sai a ta kawowa hada baki da fari hada kaza da kaza hada dare da rana lokaci guda duk Allah zai iya su sai ka ji ana cewa wai Allah wannan kokonta wai akwai abin da ba zai iya ba ba a tattauna wannan wannan duk harkar ilmin kalami da falsafa shi shigar da mutane gaskata alqur'ani wallahu ala kulli shay'in qadir ka rufe bakinka ka wuce an fahimci wani abu yau to sai ce ai huwa al-maliku lis-samawati wal ard wa ma fihima Allah shine mamallakin sammai da ƙasa da abin da ke cikin su wa min sa'iri asnafil khalqi na daga dangogi daban-daban na halitta al-mutasarrifu fihim kuma shine mai gudanar da wato tafi da su bi kamali al-qudrati da cikakken iko da cikakken iko me ake nufi cikakken iko za ku ji ana yanzu ana cewa shugaba mai cikakken iko e fassara shi da masu karanta labarai ne suka fassara executive suka fassara shi da wai cikakken iko babu mai cikakken iko sai Allah yawa executive ko ba ma'anarsa ba ke ma'ana shugaba mai zartarwa yawa wasu za su ce wasu ma su ce shi kuma ya zartar ya sa hannu shine ma'anar execution shine aikinsa yau ya gudanar ya abin nan eh amma cewa yana da cikakken iko ai ko a harkar rayuwarsa ba shi da cikakken iko ba zai iya hana kansa fitsari ba ba zai iya hana kansa bayan gida ba dole ya amsa wannan kiran in ya taso haka ne ko wannan ya isa Allah ya kyauta wa badi'i san'ati bi kamalil qudrati wa badi'i san'a da kuma kawatacciyar wato aiki ma'ana halittar da kirarta kawatacciya the most excellent abu da za a iya yi shine abin da Allah ya duk abin da ya yi nan to shine matukar karkace shine matukar iya abin da zai iya shi kuma karka faɗi wannan amma shine mafi kyau a gunda duk wani abu duk abin da zaka kalla ba zaka iya gano wanda yafi wannan kyau an fahimci abin yau ba a nufin cewa iya abin da zai aiki wasu malaman sun faɗa wannan kwarin suna faɗa cewa wai wannan duniyar yadda ka ganta da halittar ɗan adam shine ƙarshen abin da Allah zai iya a'a abada wannan kuskure ne ke ta haƙƙin tauhidi amma ammin zane irin na ɗan adam duk abin da kake gani mai kyau ne to babu abin da ya kai na Allah kyau shine zancen da ake fala yamtani'u alayhi minhum ahad babu wani da ya isa ya ɓuya ya hannu ya fi ƙarfin a rankwafo shi a dankwafar da shi ya zama ƙarƙashin mulkin Allah babu wanda ya isa wala yu'jizuhu ahad babu mai gagararsa babu wani wuri da wani zai je ya kuya ana bin sa a kama shi an kasa kama shi ba dai a wannan duniyar ta Allah ko ina shi in Allah ne mai san kama shi zai kama shi to wannan dai a dunkule ya abinda malam ya ambata kenan dangane da ma'anar wannan kuma in Allah ya kai mu gobe za mu tashi inna fi khalqis samawati wal ard shi ma dai yana da alaka da wannan ta bangaren nuna rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala wa azamatillah أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك